tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga alhaji abubakar turaki garki yake cewa da allah malam yana sa masa karin bayani akan sunan saidi abubakar a siddiq sau yake cewa ya ji ana cewa yana da wani sunan bayan wannan abubakar alkunya ce abu duk abin da ya fara da abu alkunya ce ba suna bane ko umu umu kaza alkunya ce za ka da kaji abubakar alkunya ce bakar shi ne garkan dabbobi yana da dukiya ta dabbobi amma sunansa abdullah sunansa abdullah sunan mahaifinsa usman sauraka sunan shi cikakke abdullahi ibn usman mahaifinsa ana masa alkunya da abu kuhafa sauran ka ana cewa abubakar ibn abi kuhafa in ka tashi fassara sunan kuma ka faɗi sunan yanka shi abdullahi ibn usman haka wanda shi ne sunan sai na abubakar na na yanka amma abubakar ɗin ya yi rinjaye a kan sunansa ta yi da duk inda aka tashi faɗarsa ma da abubakar ake faɗarsa har ya zama da kamar ma shi ne sunan haka in ka samu ɗanka ka samu masa abubakar to ba sai ka ce kuma yana da wani suna na biyu abdullahi ba sauraka sunansa abubakar sunansa abubakar to sai ali ubalili shi ko yake cewa malam faɗin allah wala in shakartu la azidan lakum da yin shi ana nufin na mai shakartu la azidan lakum ana nufin mutum ya yau ta faɗin alhamdulillah kenan shi a shukur a shukur a larabci yana nufin wato mutum ya yi godiya ga allah da zuciyarsa da harshensa da gabansa kalmar shukur ta kunshi duka waɗannan duka waɗannan abu- wato ɓangarori na mutum da su duka ake yin shukur da zuciyarsa shi ne kyakkyawar kudircewa cewa ni'ima kaza da Allah ya yi masa Allah ne ya masa ba da bara sabaci ba yin sabari ba iya wasu sabaci da ka yarda jin falala ta ubangiji a kansa a zuciyarsa kada ya gaji cewa ai dabararsa ce ko a'a ware da ba don ware ya gaya masa ba ni'imar da ba zai same ta ba a yarda jin Allah subhanahu wataala shi ne ya masa ba ba ku ba ba ba ku min ni'matin ba ba ku min ni'matin fa min Allah yarda jin wannan haransa ga wannan godiya ce ga Allah sannan da harshensa duk sanda aka magana ce to wannan abu daga Allah ne haza min fadli rabbi wannan falala ce daga ubangiji bayi wa kai da ba da bara ta bace ga daga farar wannan amma bi da amata rabbika fa haddith to inda ubangiji ya bai maka ni'ima to kar ka zantarwa ubangiji subhanahu wataala ya ta da lafiya ya ta da yaya ya ta da da dukiya kamar ka bayyana wannan ni'imar da ya maka wani ba wani ya ce sannan abu na uku shi ne Mira, bayan ƙarar
a aikace ta yaya za ka gode wa Allah a aikace ka dora gaskiyar ka ka aikata abin da Allah yake so da ita ka kashe ta a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ka kashe ta ka ka yi amfani da ita wajen taimaka wa mutane ba a sun kama a sanar Allah ilai kada ka yi amfani da dukiyar ka wajen barna da ta'adi da kiran eh, ba kuma roƙa a zo a cashe ka yi kana da kuɗi ka- ka- ka- ka yi liki ka zubar da kuɗi ko ta hanyar shaye-shaye ko ta hanyar taimakawa ba ta gari shi ne wadatar bil fasada fil ard kada ka nemi barna da dukiyar ka doron kasa kiyaye haƙƙin dukiya da zuciyar da su ba tare da mubarni mazzaranci ba tare da kowa wala ta jariya da kama gurin ta da gawar duka wala ta su ba kullum masdi kada ka ruwa kada kuma gargarar da su yin wannan a aikace shi ma godiya ne ga Allah saboda haka ita godiya baya ga cewa a zuciya da furtawa da har- da harshe tana kuma kasancewa a aikace shi yasa Allah ta'ala ce ya balo ala dawo da shukura wa qalilu min ibadi shukura ce ya ku da ya kai dawo da iyalanka ku yi aiki don nuna godiya a shekara ta godiya ana so a a nuna ta a aikace shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kiyamun laili har kamar wasu da tsagewa aisha radiyallahu ta'ala na tafi cewa rasulullah ba Allah ya ce ya gafarta maka zazzabin ka da wanda ya gabata da wanda ya jikinsa ba ba ka sassauta wa kanka ba kai ka kaiwa har gaban kana tsagewa an da ya ce wata afala a kulu abdan shakura ai ba za a zama bawa mai godiya ba ma'ana wannan ibadar da yake yi godiya ce ta ni'imar da Allah ya masa da ya gafarta masa ya yafe masa ya ɗaukaka darajarsa to da ba zai nuna godiyarsa a aikace ba haka ita godiya ba wai kawai ka ce alhamdulillah shi ne godiya ba alhamdulillah yabo ne da kirari ga Allah subhanahu wataala amma ba wai kawai shi ne ka yi godiya ba godiya shi ne a gani bayan ka kudurce a ranka ka faɗa da bakinka ko a gani a aikace kana yin abin da Allah subhanahu wataala zai yi farin ciki da shi zai yarda da shi daga cikin dukiyar da Allah ya baka wanda ita ce abin da godiya a aikace.
to sai sabon abbara bai ci da wadar ɗan kade yake cewa mana shirin da ya gabata ka yi magana akan idan mutum ya sujuda a cikin sallah zai iya yin addu'a ita kadai ba tare da tasbihi ba shi ne ke tambayar shi wacce addu'a ake yi a addu'ar da kake bukata addu'ar da kai da kake so ka roki Allah subhanahu wataala kana so ka roke shi lafiya ne kana so ka kare kare imani ne kana so ka roke shi da ya ne kana so ka roke shi dukiya ne kana so ka roke shi gafarta wa iyayenka malamanka duk dai abin da shi ne bukatar ka in ka addu'a ka ka roki Allah shi ne annabi Ibn Alaihi Wasallam sallam yace amma du'a fa amma sujudu fajtahidu bid du'a fa qabilu an yustajaba lakum kaga addu'ar nan ba iyakance aka ce sai kaza ba ya danganta da bukatar ka ya danganta da mai kake so ka nema a wajen Allah ne da wannan lokacin to sai firdausi ibrahim na ibawa take cewa malam mai tambayar ta shi ne irin iyalan da ba sa so don uwansu su yi wa 'ya'yansu faɗa sai su ce an tsani 'ya'yan nasu to malam idan 'ya'yan suka lalace mana tarbiyyar su ta lalace yan uwan suna da laifi to abinda daman Allah ya ce ya yi wani gida mu ko a kusa ko a alaikum dara ya ko da suka yi imani ku tsare ƴaƴan ku tsare kawunan ku da ƴaƴan ku daga fada wuta ta yaya za ka tsare kanka ka tsare iyalinka daga fada wuta shine ta hanyar ba su kyakkyawan tarbiyya ba su ilimi ba su kyakkyawan tarbiyya ta yadda ba za su zama mutanen banza ba za su rike addinin su su rike mutuncin su rike kyawawan dabi'u to ka yi abin da za ka tsare su daga fadawa cikin wuta da fushin ubangiji subhanahu wataala to idan mutum ya iya wannan ya'yan kuma suka lalace to wannan ubangiji ba zai tambaye shi ko da shi ne mahaifinsu ba to ba zai wanda ba mahaifinsu ba watakila makoci ne watakila dan uwa ne in ya kasance ya gani ya tsawatar ya yi magana amma aka gaba a karba ba ba a so to wannan shi ya fita dama abin da ake so ne ka kai shiru ba ka ce komai ba in ka ga ana yin ba daidai ba to yi kokari ka taimaka wajen ka ga an yi daidai to in ka yi iya abin da za ka iya a matsayinka ka ga cewa bai yi amfani ba to ba a kama ka dan kuma an buntsiri ko da uba ne ba ya yi kokarin dora dan ɗansa kan hanya ba daidai ce dan ya ya buntsiri to da ba Allah ba zai kama uban ba ya ce ya aka yi kabari dan kai lalace matukar dai ya yi iya na shi bakin kokarin to sai sani suleiman shi kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ana makabarta ana addu'a sai yake tsayawa a yi addu'ar shi ya tafiyarsa shin akwai wani abu a suna to abin da ake bukata an kai na mace kamata an binne shi dan uwansa da suka kawo shi sai masa addu'a addu'a ce tsaro da akhikum tasbit istaghfiru li akhikum ku nema masa gafara ku roƙa masa tasbiti Allah ya tabbatar da shi ya iya ansa tambayoyin da za a yi masa fa inna wal ala yusal shi yanzu a mutum tambaye shi wannan yana daga cikin da mamaci yake da shi akan waɗanda suke da rai su ci gaba da yi masa addu'a su gaba da masa addu'a da ya zama wani da kuma na kuma fi da na wani da kuma da ya saba kuma da iman idan aka kawo makabarta aka kawo makabarta su ana yin wannan addu'a mutum ya tashi ya tafi wata kila ba a san kuzurin sa ba ta yi ba kuma abin da dole ya tafi ya tura wani abin da ba za ka iya sanin da ya tashe shi ba a nuna za a yi ba wani rungu ba a ya tafi ya babuwa watakila tun da har ka ga yaran ko gawar ya abu da shi na kaga kuma kafin a yarda ya tafi to kakka yi masa mummunan zato cewa baya son dan uwansa ne ko baya son me yasa zai tashi ko masa ne ba so wannan dai addu'a ana son a yi wa mutum da mutum kuma ya tashi saboda wani uzuri ba a cewa ya aka yi haka
to sai injiniya anas abdullahi muhammad yake cewa malam mutum ne yana da lemon kwalba mara sanyi sai ya kai shago a canja masa da mai sanyi sai aka ce ya bada guda goma sha biyu ya karɓi guda tara shi ne matsayin haka wa shari'a
wannan riba ce bata halatta ba duk wani abin da ya tsaye ne ba a musanyansa sai daidai wa daida hannu da hannu daidai wa daida wannan ita ne kira ribar fadl wato a ka ba da wani abu a baka jinsinsa amma da ƙari ko ka ko ko a baka ka bayar a mafi yawa a baka kaɗan wato ya zama akwai tazara akwai fifiko tsakanin jinsin biyu abubuwan guda biyu kuma jinsin su da wani haramun da musulunci akwai wanda suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da biyu da mai kyau sai ce ya kusa wani da biyu haka da tabbata ne da biyu da mai kyau da suka ce eh mukan ba da kwano biyu misali ba da kwano biyu na dabino da bai ce a aka kusa ke haka sai dai ku sayar musu da kuna iya daukar dabino biyu da garu da kwano biyu din naku sai ku sayar su saya abin ku wasu kama ku kudin sai ku ce to wani kuma kuke sai da wannan ku kura kudin duka za su karbi ko da ciko ko bai kai haka ba sai ku zo ciniki ku za su karba wannan shi ne a daidai alaska saboda haka in kana da lemon coca cola ko kana da mirinda ko kana da fanta ko wani dai nau'in lemu kana son a baka irin sa mai sanyi ka je da naka to shi mai shagon da sai naka ku yi ciniki to zan sayar maka da kwalba ɗaya da kaza wani saya haka karɓi kuɗin ka shi to ni kuma zan sayi mai sanyi ni kuma mai sanyi kaza nake sai da shi sai ka ba shi kuɗi sai baka wanda shi ne halal amma in kuka yi musayi musanyen ce abin nan kamar wanda zai sayi musanyen daga buhun masara sabuwa da tsohuwa amma akwai fifikon wani da haramun dole sai an samu daidaito a wannan abin da jinsi daya sai shi kuma wato ya kuma baban wani tambaci da ke to fara da cewa ya matsayin mutumin da ya yi rance ya je aikin hajji to hajjinsa tana da kuma ba wai laifi ba
sai shi kuma albara wato abubakar yake cewa malam ya matsayin yin taro na siyasa a cikin masallaci kuma ya dangantakar hakan da ayar nan ta sha bakwai cikin suratul jinni to taro na siyasa a siyasa irin tamu ta yanzu wanda ita in an ce siyasa ita muka sani a ba wai ana nufin shugabancin al'umma idan kalmar siyasa tana nufin jagorancin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ko shi yake jagorancin al'umma a lokacin sa don haka in wani abu ya taso wanda ya shafi tafiye da al'umma zai haɗu da sahabbansa a cikin masallaci su tattauna a ga me za a yi ko ana shirin kawo musu hari ko za su je su kai hari ko za su duk dai wani abin da ya shafi al'umma da musamman sai kan tattauna shi ne da sahabbansa a cikin masallaci shi yasa wasu marubuta sukan ce masallacin zama na sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai wurin sallah bane a fita a masallaci ya kasance mas'ulin sallah ne wurin ibada ne ya kasance kotu ce da ake shari'a ake alkalanci ya kasance makaranta ce da ake koyarwa a cikinta ya kasance barlaman ne parliament ne wato majalisa ce da ake tattauna sha'anin siyasar al'umma wannan siyasar a wancan lokaci siyasa ce shari'a hukunce-hukuncen shari'a su suke hukun- su suke gudanar da ita amma mu siyasar yanzu siyasa ce kowa da ya san yadda take ba sai an yi bayani ba to aka ce a je a yi ta a cikin masallaci kai ma ka san me aka ce a yi saboda irin mutanen da za su je su shiga masallacin da irin maganganun da za a je a furta a masallacin ba irin shi ne wanda ba ba manyan magabata da shugabannin farko suka rika yin furta ba kalmar wanda za a furta watakila za a yi ashar za a yi zagi za a yi ihu wani zai shiga a bigima yake wani ya yi shiga sha abin da ya sha zai shiga wasu mata cikin wani yanayi mara kyau za su shiga almuhim da an san ne zai iya faruwa haka kaga ba za a ce a buɗe masallaci a je a yi a yi taron siyasa a ciki ba ba gudun shi ba ne yanzu ba wai ita ta siyasar ba ta da gurbi a cikin masallaci ba sai dai irin siyasar mu ba irin ta ci wacce ake yin ta a cikin masallaci ba sai a je a ci san a samu wani fili can a je a karanta amma ba a masallaci ba to sai mai sako na gaba yake cewa malam masu bautar kasa ne a sansanin su suka umarci wani ya musu limancin sallar juma'a da su ne yake ce sanar da su cewa ai dole sai waɗanda suke zaunannu a wajen ne za su je sallar idan ba aka ba sallar su ba ta yi ba to shi ne ke neman ƙarin bayani wa shi ne abun yake da wanda ya faɗi ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malamai da suna ganin sallar juma'a tun da bata waje ba akan matafi ba ba zai ja sallah ba shi ba wajibi ba ne akan sai ya zai jawo masu yin wajibi wannan shi ya sai suka sharɗanta sai ya zama buɗe amma wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne don bata zama wajibi a kansa ba ba ya nuna ba zai iya yi ba muhimmancin ta kamar yadda mun sha faɗa mai nafila zai iya jan masu farilla sallah nafila ba a yin wuce a kansa amma in ya tashi musu sallah da suka tashi sallah zai iya jan su a matsayin liman wannan dalili ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa azum da jabir ya yi rubuta yana yi wa mutanen sani ban ce lalin nafila yake su kuma farilla suke kamar da yawa cikin musu zai ma wa hamdu wa hiyar lahu ta tsawo shi ta ɗau'i yake nafila yake su kuma farillar sallar isha'i suke amma sun bi shi sallah ba tare da an samu wani nasi ko wani wahayi ya sauka ya dakatar da wannan ba don haka kasancewar shi matafi ne amma ya zo ya yi jaju ba a wadda babu komai a ciki wanda su sun fi karfafa wannan duk da cewa wancan ma a magana da kan ji wani ya faɗa ita ma wata magana ce da malamai sun faɗi ta ko wasu daga cikin malamai sun faɗi ta amma dai wannan maganar ta ta cewa zai iya yi ita ce maganar da tafi rinjaye kuma tafi inganci tafi da to sai awal hassan faki abu abdullahi yake cewa mala an ce idan wanda ba musulmi bai musulunta allah zai yafe masa dukkan zunubansa shi ne ke tambayar shan har da cutar da ya yi wa al'umma ko kuma hakokin mutane to kafin an sauna tambayar a tambayar can baya da ka karanta ta siyasa ya ce ya ce aya ta sha bakwai a ce to aya ta sha bakwai ko ni ban hada ce lambobin ayoyi ba ko ba zan zauna in karanta suratul jinni daga farko har in zo in ga mace ce aya ta sha bakwai da sai ka faɗi su ayar ka ce saboda inda Allah ya ce kaza saboda haka wannan irin tambayar zan faɗi ta ka faɗi aya ba kawai ce aya ta dari dari da ɗaya ba akwai wanda Allah ya ba su wannan baiwar da su iya gano wacce ba ni ban da ita da fatan albarra abubakar ya ji wannan sabo to sai shi awala san fage yake tambayar cewa an ce wanda ya musulunta Allah zai yafe masa dukkan zunubansa har da shi ne yake tambayar shi na da cutar wanda ya mutane ko kuma abokai su hakokin mutane ba sa sanaya idan an ce an yafe maka wanda hakokin mutane ma'ana dukiyar wani da take hannunka wannan ba za ta sanaya ba amma misali a ce yana yana yana musulmi yana yana kafirinsa an yi yaƙi da musulmi da wani ba musulmi sai ya kashe wani a cikin wani yaƙin ba a cewa ta ya musu da ta kawo mushi a yi wasu kisasi a wannan wannan daman can an san in aka ce yaƙi dole akwai wanda za a kashe akwai wanda zai kashe shi ma ana iya kashe shi a lokacin Allah mutar da shi so wannan ba irin wannan haƙƙin ake da shi ba amma misali da a ce ya ci kuɗin wani ko ya karɓi bashin wani to to to musuluntar sa ba za ta sa shi kira ce ya ci kudin ya ce kudin ya zama nashi ba a'a ko da can barawo ne yana yin mutane na fashi yana kwace musu dukiya sai ya dawo ya tuba to za a ce to ka duke duka kwaya mai ruwa masu ita shaidanta wa ya kai wasa ta a guri kaza a rurruka kowa ya zo ka shaidu da dalili a mai masa dukiyarsa so ba ba ana nufin an yafe masa komai da komai ba shi ke da ya je ya ci kudin a'a to sai mai tambaya na gaba shi kuka ce mana Allah ne ba ni dukiya sai na gina masallaci cikin ikon Allah kuma sai na waye gari ba dukiyar nan ga kuma bukatar kuɗi ta zo min shin ya halatta na karɓi masallacin nan na siyar ko kuma na ce jama'a su karɓa su ci gaba da wato su biya su ci gaba da sallar su a ciki to ban sani wannan tambaya ce yake yi kokari kawai da ya abin nan ya za a yi ka gina masallaci ya zama masallaci ne na al'umma masallaci iri biyu ne akwai masallacin da watakila ka gina shi a cikin gidanka ne ko kwana da masallacin da ka gina shi gidan jama'a kowa ya zo zai iya tsayawa ya sallah wannan wanda ya zama wakafi ba ka da ikon ka sayar da shi ‘ya'yanka jikokinka ba wani wanda yake da ikon ya sayar da shi in ka ga an sayar da wurin to watakila watakila an yi haka ne don a ɗauki kudin a sake gina wani abu a wurin amma dai wannan wurin ya zama na al'umma ne ba wani wanda yake da haƙƙi a kansa shi da wakafi al'umma wani mutum ɗaya da shi haƙƙinsa ne kai da ka gina kana gina ya zama ka yi tasmilinsa ya zama na sabbaltahu ya zama na kowa da kowa ne akwai masallaci da mutum zai yi a cikin gidansa da shi da 'ya'yansa suna sallah wataƙila da ma'aikatansa gidan mai yan shara da yan aiki direbobi ana haɗuwa a cikin gidansa a filin gidansa amma wani in zo wucewa a hanya bai da damar ya ratse ya buɗe gari ya shiga ciki ya je ya masallaci na yan gidan ne to wannan ba ya da hukuncin wancan irin wani ka tashi sai da gida ana iya sai da duk gaba ɗaya da shi so in kana magana yadda na fahimta ba masallaci da na jama'a tun da yana cewa zai iya cewa jama'a su ba da so ba irin wancan ba ne to kaga wancan ya za a yi masallaci ka ya zama na Allah wa annal masajid da lillah ya zama na Allah ko shi kenan ka ka
ce idan mutum ya musaba ko ko wato gaisa da wanda ba musulmi ba shi zai samu ladan da ake samu idan aka gaisa da musulmi hadisan da suka yi magana samun lada ga farta zunubi ko kuma tanafarat khatayahu kama tanafar alwaraq waraq shajar duk sun zo da maganar musulmi da musulmi mu'mini da dan uwansa mu'mini ma min muslimai ne yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahuma daga ma min muslimai ne daga musulmi biyu idan idan idan taqa al-mu'minu akahu ga mu'min ya hadu da dan uwansa so in musulmi ne wanda ba musulmi to ba a nan hadisan suke magana ba suna maganar musulmi da dan uwansa musulmi ko ne da uwansa
sai tayar kabir yake cewa malam shin gaskiya ne annabi yusuf alaihi salam ya auri matar ma'ajin misra har sun sami haihuwa da ya ta auta ruwa matar ma'ajin misra a wani kisa ce yake faɗa amma ba ba wani abu da yake tabbatar da ita ya yi gurbi tafsirin suwatu yusuf da dai ya yi magana wannan
to sai fa'izu tijjani muhammad kibiya shi kuma yake cewa da allah malam menene hukuncin tara suma a musulunci
su ma ba wani abu da mutum ya bar su ma a kansa ba wani laifi ya yi ba sai ya danganta da bi'a bi'a tana da hukunci tana da wato environment din da yake rayuwa a ciki a idan ya zama na alama ce shi'ar ne wato alama ce tarin izo din alama ce ta wasu da aka san su ba wasu mutanen kwarai ba wasu waɗanda ake musu ganin ba ba na tsatso ba zama da su suke irin tarin izo bai kamata ka yi ka yi irin alamar da za ta sa jefa kanka cikin shuba ba to sai ka rage ko ka aski ka rage ta kuma ka iya aski ta amma iya kasance a cikin al'ummar da kake da wancan maza suna da gashi kamar al'ummar laraba da suna da gashi sosai annabi sallallahu alaihi wasallam gashin sa gashin kansa har kafa da sai yake zuwa haka da haka Allah ya yi su suna da gashi don haka dan mutum yana da gashi sosai a gurin ba a ce masa wani wani wani a rika masa kallo kallo ko haka kan sai yake to amma mu asali kan kan mu na mu ga yadda yake to sai mutum ya zo ta tara ya ta tara ya ta tara ya yi zo sosai to kaga zai zama abin ya zama yana ana masa wani abu ya zama da musamman ya zama shi'ari ne wasu ne suke irin wannan wannan kuma ga yadda aka san su to bai dace ba ne kawai musulmi ko yaushe ana so ya nesantar da kansa daga mawaƙin tuhuma mazinacin tuhuma kai ya jefa kansa inda za ka tuhumarsa wannan abu ne sananne a musulunci da musulmi ana son ya ga ya gujewa abinda zai jefa kansa cikin zargi wanda aka ba rere bane ya tare izo a cikin al'ummar da ba ba haka ɗabi'ar su take ba da sai tambaya ta gaba da ta zo daga abdulrazak abdulra'uf modi rogurgu yake cewa shin akwai damuwar da za ta sa mutum ya ci kuɗin ruwa ba tare da an kama shi da laifin yin hakan ba
to duk damuwar da za ta sa da duk damuwa ta mutum ya shiga damuwa abinda zai fitar da shi daga damuwa tsoron Allah tsoron Allah shi zai fitar da shi daga cikin damuwa ba wai saban Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk ya ji tsoron Allah ubangiji zai sa masa mafita ya zanta shi da inda baya tsammani wanda ya- zai- zai zai sa masa mafita kuma wanda ya dogara ga Allah zai zai sa masa zai azurta shi da inda baya tsammani saboda haka kaga tsoron Allah shi ne hanyar mafita ba wai sabon Allah ba Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqullah wa ajmilu fi talab fa- fa- fala tatlubu rizq Allah bi ma'siyati Allah fa inna ma'a Allah la yunal ma'siyati wa la yahmilannakum istibta'u rizqi an tahmiluhu bi an tatlubuhu bi ma'siyati Allah fa inna ma'a Allah la la yunal bi ma'siyati ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku kada jinkirin abinda ubangiji ta ala yanka muku na arziki ya sa ku neme shi ta hanyar sabon Allah domin abin da yake wajen Allah subhanahu wataala ba ta hanyar sabon sa ake samun sa ba saboda haka kada ka ce sabon Allah ne zai baka imani da tsoron Allah shi zai sa ka samu wannan halar qur'an wa wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard saboda haka tsoron Allah imani shi zai sa ka samu ba sabon Allah ba saboda haka duk wata damuwa da kake ciki mai da al'amarin ka ga Allah ko ma ga Allah roƙi a wajen Allah ne a wajen Allah to insha Allah za ka ga mafita
tambaya ta zo daga pharmacist umar muhammad yake ce malam yana zama a wani shago to da mai shagon yana biyan sa kullum amma sai ya daina to shi kuma sai yake daukar kwatankwacin abin da yake biyan nasa tun da farko shi ne ke tambayar shin ya matsayin wannan kudin da yake dauka to a irin yana biyan sa ya kamata ya yi masa magana ci gaba da biyan sa ko ya gaya masa cewa to ba ka bi na amma bai na dauka da in bai san yana dauka ba tana yi wa ko eh, rasuwa mutuwa ta zo ta dauke shi shi ko ya riga gana akwai kudin sa a gursa ya tattara ya je ba maganin sa ya ce gaskiya mutumin nan ya daɗe ban biya shi ba ga kuma da bai san ya dauka ba kaga anan ga ya shiga matsala to kare ya sani ko ya san kana ɗauka ko kuma a ya riga biyan ka yadda ya saba biyan ka amma kada ya zama da ana yin haka a boye shi bai san ya sauke nauyin da yake wajen sauka kuma bai san kana ɗauka ba.
to sai ya tambaya ta gaba take cewa da allah malam menene hukuncin matar da take la'antar 'ya'yanta ta hanyar ce musu 'yan banza ko shegu ko kuma 'yan iska daga ahmad santa tarawa
haramun ne mutum ya riga yi wa kansa mummunar addu'a ko ya riga yi wa ƴaƴansa mummunar addu'a ko ma'aikatansa mummunar addu'a ko dukiyarsa wani haramun ne hadisi ya tabbata cikin sun musulmi a nusar da sallar ce la ta do ala anfusikum wala ta do ala auladikum wala ta do ala khadamikum wala ta do ala amwalikum kada ku yi wa junanku kawunan ku mummunar addu'a kada ku yi wa ‘ya'yanku mummunar addu'a kada ku yi wa wato ma'aikatan da suke ƙarƙashin ku su ne hadam masu muku hidima kan ku yi musu mummunar addu'a kada ku yi ku mummunar addu'a fa yalqa sa'atan yus'alu Allahu fiha ata'an fa yastajib ka je ka yi wa wurin addu'a ka dace da lokacin da ake yi wa Allah subhanahu wata'ala addu'a a lokacin yana bayarwa ko ya sa addu'a so ba daidai ba ne mutum ya ce zai yi wa kansa mummunar addu'a ba daidai ba ne ya ce zai wa 'ya'yansa kai musu kyakkyawar addu'a Da haka kalmomi da wasu iyaye suke gaya wa 'ya'yansu kai dai Allah wadaranka kai dai ka sa ɗinka wannan ba daidai ba ne ya yi su san cewa ba Allah yana karɓar addu'a ga iyaye yana cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'a su waɗanda ba a mayar da addu'a su annabi ya ce da da addu'ar uba ko uwa akan akan iyayensu saboda ka a guji yin wannan ba daidai ba ne
to sai magaji su bai shi ne ke ta malam da allah mai yaudara take nufi a musulunci
yaudara Eh, yaudara shi ne ka nuna wa mutum abin da ba shi ne hakikaninsa ba to karka nuna masa amma a- abin da a kar- a hakika a karkashin kasa ba haka yake ba, shi ne yaudara to ka zo ka harkar kasuwanci ne ka zo da wani abin da kasancewa akwai matsala a ciki amma ka nuna masa ba matsala sai ya shiga ciki yanzu akwai matsaloli to ka ganin yaudara kenan ka yaudare shi sana ka duk sanda za ka nuna wa mutum abu amma a baibai tare da ka san a baibai kake nuna masa shi wato kai ma ka san ba daidai ka nuna masa ba shi kuma ya dauka da zai yadda da kai da abinci da kai haka abin yake ka yaudare shi
sai babba asirafi yake cewa da allah karin bayani nake bukata akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu misalin zuciyar tsuntsu
hadisi ne sahihi a cikin musa imam ahmad a cikin musa muslim musa imam ahmad daga abu huraira da yake cewa yadkhulu yadkhulu yadkhulu jannata aqwamun afidatuhum mithl afidati at-tayr wasu mutane za su shiga aljanna zukatan su kamar zukatan tsuntsaye malamai sun yi fassara daban-daban wanda suka ce zukatan su kamar zukatan tsuntsaye fili warrinka wato yadda suke da taushin hali suke da sanyin hali to yadda tsuntsaye suke da taushin hali da sanyin hali to su ma haka suke da shi wato mutane ne a rinka kulu a rinka bana nuna zukatansu suna da taushi da haka ba mutane ne masu kaushi ba mutane ne masu mummunar mu'amala ba masu kausasa mu'amala to za su shiga aljanna wasu suka ce abin da ake nufi a nan ana nufin fil khawf eh, aqidatun ka ka aqidatun tayr fil khawf wajen tsawar tsoron Allah su to da kadan da ya ji dan dan kara ka sai ka ga ya firgita ya tashi to su ma haka zukatan su suke wajen tsoron Allah an abu kaɗan da suka yi shakkarsa sai su bashi saboda bisa tsoron Allah subhanahu wataala to shine kamar yadda Allah ce da bayan shan ba da bakin ulama abu da dukiyar su ta cika da tsoron Allah kamar yadda zuciyar su ta cika da tsoro to za su shiga aljanna wasu suka ce ana nufin wajen tawakkali kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuna da kuna da tawakkali kamar yadda ya kamata ku yi tawakkali ga Allah dogaro ga Allah da ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsaye ta hudu khimasan wa taruhu bitanan tsuntsaye da za su fita cikin su fayo ba komai amma da yamma da safe sun fita cikin su ba komai amma da yamma sun da cikin su bulbul sun cika sun tashi sun tafi ba su san ma ina za su dusa ba za su samu amma dai sun fita da niyyar za su suna da jin za su samu wasu dawo wanda bai ce da a ce za ku dogara ga Allah kamar yadda ya cancanta ku dogara da shi to da sai ku samu wani tsari suke kamar yadda tsuntsaye suke samu to su wanda suka ce to anan ma a biyar to ka biyar ta daga ifin tawon kuri anan ma tambaya ta gaba take cewa shin mutumin da ya mafarki a cikin mafarkin kuma aka umarce shi ya dinga yin nafila bayan kowace sallar farilla shin zai aikata hakan daga yusuf ibrahim m aliyu
to ita na fulfulu da yayin da mutum ya sallafa lilla da mancan musulunci ya zo da na fulfulu akwai yan rawatib da da ake yi sallah a zahar a kai na kula kafin sallah da bayan sallar sallar magriba akwai na fila bayan ta sallar isha'i akwai na fila bayan ta wanda dama akwai su Ah, amma a mafarki da aka ce kai a bayan duka kowace sallah daga za ka yi a bayan la'asar wanda baya daga cikin rawatib wannan baya cikin rawatib akwai wanda annabi ya ce kai ya faɗa ya ce kai kuma ya ce in kai za a gina maka gida a aljanna to ka zauna ba ka yi sai da kai mafarki aka ce kai bayan sallah ba wai irin wacce aka nabi koyar ba daga na akwai akwai bata makatanta shi mafarki da ake aiki da shi kai ta wannan ka'ida ce duk abin da za a umarce ka da shi a mafarki to lura shi akan suke na shari'a din akwai shi a cikin shari'a to kamar ana karfafa ka ne kamar kayi sakaci da ake karfafa ka kaje kai kai don haka ka kara zaburar da kai ne ka ci gaba da abin da shari'a ta umarce ka da shi mutum ne baya karatu qur'ani misali sai a mafarki ya rubuta cewa wani ka sa karatun qur'ani a gaba ka ba shi muhimmanci ka gana wancan abu ne da shari'a tana so ka yi ka yi sakaci to wannan mafarkin kamar zaburar da kai amma abin da babu shi a shari'a kamar kawai a cikin mafarki ka tashi a cewa karka tashi da da- abin da karka tashi da ran juma'a kana kiyamar ne wani karka tashi da ran juma'a kana kiyamar ne to sai ka zo a shari'a kuma a ce kada ka ware ran juma'a ko ran juma'a da wata ibada da ba shari'anta maka ba to sai ka gane umarnin da aka baka ya ci karo da shari'a da shi yasa malamai suke ci
cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza ko mata ubangiji ta ala ya cikin su riga fara
tumar allah ya saka da alkari jama'a duka duka ana muka ga karshen shirin a wannan rana da haka kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan lambobin waya mana sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a tiyawu.com da kuma shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook na kan wadda shi malami namu a doktor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a sangaren nasarar shira da adini musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai kuma waɗanda suka tallafa wajen kamalwar shirin muhammad awal abdullahi da kuma aminu ibrahim umar abu ibrahim sai bashir adres gongo ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم فاستبوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم